والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa da yaddarsa ya ba mu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da muke gabatar da karatu a cikin wannan littafin da ke gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da kamsu mi a siffa min siffati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba mawallafin littafin shine ahmad ahmad mustapha qasim ad-dadawi ba mu gushe ba har yanzu dai muna nan akan gaban nan da malam yake mana magana akan haddodi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fara magana akan gaba ta ɗari fudu da fudu wanda muka ce malam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance izazana rajulun mutazawwij rajamahu idan mutum ma'auraci yayi zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jefe shi wa kana yaqadi ala man zana wa huwa ghairu mutazawwij sannan kuma manzon Allah din ya kasance yana yin hukunci ga wanda yayi zina amma ba mai aure ba bijaldin wato yana masa hukunci da bulala wata garibin sana sannan kuma da kora ko bakuntaka wato na shekara guda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake to mun fara magana akan wannan gabar Allah da ikonsa kuma sai lokaci ya cin mana wato bu mu ƙarisa ba sai kuma wato muka tsaya da niyyar cewa idan Allah ya kawo mu satin gaba cewa za mu ɗora kashi Allah da ikonsa kuma wato mun zo ba don komi ba muke faɗaɗa irin maganganu akan irin waɗannan gaɓoɓi kamar gaɓar da ya gabata a baya dangane da abin da ya shafi wato saki saboda ɗan kwama calin da yake ciki haka ita ma wannan gaɓar mun so a ce mun dan faffaɗa wato magana a ciki ba don komi ba saboda jarima na zina ba karamar wato jarima ba ce ba duk da yadda Allah maɗaukakin sarki yake son bawansa kuma ya halicce shi kuma ya haranta wato kisan kai amma Allah maɗaukakin sarki a cikin dokoki ko a cikin hukunci da ya zartar ya sarayar ko kuma ya hukunta cewa a sarayar da jinin mutumin da yake wato wanda ya aikata wato jarima na zina ba don komi ba saboda girman laifin a wurin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara a cikin alkur'ani wajen faɗin dokoki na jarima na ita da zina ya bi ta a hankali a hankali kamar yadda ya tsara wato jarima wato ban sunansa ne ne dokoki na jarima wato na shan giya saboda a lokacin da musulunci ya zo ya zo ya samu wato mutane sun riga sun saba da waɗannan abubuwa to ka cire musu abu a lokaci ɗaya abu ne wanda yake mai wahala sai aka fara musu a hankali a hankali kamar ita wato giya Allah ce yas'alunaka anil kamr wal maisir sai Allah ce kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima suna tambayan ka dangane da giya da caca sai Allah madaukakin sarki yace ka ce musu a cikinsu ƙulfihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas a cikinsu akwai laifi mai girma sannan kuma akwai amfani ga mutane sai Allah ce wa ismuhu ma akbaru min nafi'ihima amma laifinsu shine mafi girma akan amfaninsu sai Allah ya shiru da aka jima aka jima sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu minene ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku kusanci sallah wa antum sukara hatta taqulu ma ta taƙolu ma ta minane ma ta alamu yawa cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku yadda ku kusanci wato yi sallah kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke faɗi nan ma sai aka rage wa wato shan giya wato ƙarfi can sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal kamru wal maisir wal ansab wal azlama rujusun min amali shaytan fajtanihu fa'al antum muntahu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda kuka imani ku sani lalle giya da caja wal ansab da kuma wato gumaka wal azlam da kuma wato kibau Allah ce rijisu min amalin shedan kazanta ne daga aikin shedan fajtalibuhu wato ku nisance shi Allah ce fa'al antum muntahun ko kuma Allah madaukakin sarki ya magana daga nan kuma sai sahabbai ko na ce al'ummar musulmai suka nisanci wato abin da yake wato shan wato giya ne to shi ma haka Allah madaukakin sarki ya fara dangane da abin da ya shafi wato jarima wato azib saboda lokacin da musulunci ya zo ya samu cewa wasu daga cikin wato mutane a wannan lokacin suna iya sayan kuyangu su dinga sa su suna iyo musu zinadan su dinga sama musu wato kuɗi sannan idan sun ɗauki ciki sun aifu sai ya zama musu yanzu tamkar mutumin da ya je kasuwa ne ya sayo akuya ta zo ta aifa masa mi ɗa da akuyar da ɗan dummi ne ne nasa ne shi ma da baiwar da bawan da ɗan da ta aifa yanzu dukkan su wato bayi ne a wurinsa in ya ga dama wata rana zai iya kama su ya kai su kasuwa ya siyar kuma babu wanda zai ce masa wato ƙala shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya hana su wannan aikin yace wala tukrihu fatayatukum alal biga'i in aradna tahassuna litabtagu aradal hayatid aradal hayatid dunya wa man yakrihunna fa inna Allah ba'da ikrahihinna gafurur rahim sai Allah madaukakin sarki yace kada ku dinga tilastawa ku yangunku su je su dinga yin wato karuwanci iji Allah madaukakin sarki ba don komai ba in suna nufin wato tsara kansu nan malamai suka ce ko da ba sa nufin tsara kansu bai kamata mutum ya tilasta kuyan gasa ta je ta yi mi wato zina ba litabtagu aradal hayatid duniya domin ku nemi wato wani abu na jin daɗin wato rayuwar duniya sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yakru kunna duk wanda ya tilasta su to fa inna allaha min ba'di ikrahihinna gafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki ya kasance bayan tilasta sun da yayi wato mai gafara ne wato mai jin kai duk da waɗansu daga cikin malamai suka ce ayat ta sauka ne akan Abdullahi bin Ubayy bin Salul shine yake da wannan kuyangun wato suke yake tura su suke zuwa suke masa wato menene suke zuwa suke yin zina suke kawo masa wato kudin wato yake kashewa sai dai Allah madaukakin sarki dai ya toshe wato wannan kafa ana cikin haka kuma lokacin da wato hindu bintu utuba matar abu safiyan ta ɗauko gayya ta tafa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan cewa sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a daga garin makka sai Allah maɗaukakin sarki yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga nan matan makka ga nan su hindu za su zo za su maka mubaya'a amma ga akan sharaɗin da za su maka wato mubaya'a sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minat yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن سيتمي ولا يعصينك في المعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم الله يتي يا كي wannan annabi idza ja'aka almu'minat idan mata mu'mine suka zo wurinka yubayi'unaka za su maka wato mubaya'a to ga akan sharadin da za su maka wato mubaya'a din Allah yi shirkina billahi shai'a kada su haɗa Allah da kowa wato wajen bauta idan sun yadda da wannan to wala ya shirkina ko kuma eh wala aminene Allah yi shirkina billahi shai'a kada su haɗa Allah da kowa wajen bauta wala ya shirkina sannan kuma kada su yadda su yi sata wala ya zinina sannan kada su yi zina duk gabar da manzon Allah ya faɗa wa hindu a matsayinta na jagora sai ta ce mun ji mun amince ya manzon Allah ba za mu yi ba da aka zo wala ya zinina sai hindu ta kada baki ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ta zanil hurra yanzu ya daman tana yin zina su ya'ya ne ba ku yangu ba saboda a lokacin jahiliya sun san cewa menene ku yanga cewa to take yin zina shi yasa wani karin magana na larabawa suke cewa ta mutu kurra menene ban sunansa ta mutu wato kurra wato ju'an menene la'an ta'akula min sadade min sadayaiha cewa ya tana iya mutuwa saboda yunwa akan ta ci wato da nonunanta akan ta je ta zubar da mutuncinta ta samu abincin da za ta ci gwara ta mutu wato yunwa wato ta kashe ta to nan sai hindu ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu ku ya suna yin wato zina ne sai Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah din da ya ci gaba da ce musu wala yaqtunna auladahunna kada kuma wato su kashe wato ƴaƴayensu sannan me walami sai Allah madaukakin sarki yace wala ya asi na kafil ma walami ne ne cewa Allah madaukakin sarki yake cewa wala ya atina bi buhutanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna kada su zo da wani kire na ƙarya wanda zai na halatta abin da yake tsakanin kafofu hannayensu da kafofuwansu waɗansu malamai suka ce shi ne kada su ɗauko ‘ya'yan waje su shigo da shi wato cikin wato gida wala ya asi na kafil ma'arufi sannan kada su saba maka cikin umarni da ka musu idan har sun yarda da waɗannan dokokin to fa bayi uhunna ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka musu mubaya'a wastaghfir lahunna Allah ka nema musu gafarar Allah madaukakin sarki inna Allah gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne sannan kuma Allah mai jin kai ne nan ma sai Allah ya sa musu dokar cewa kada su yi mi wato zina a babin misali ana cikin haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wazzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazzaniyatu la yan wazzaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrikun wa hurrima zalika alal mu'min Allah maɗaukakin sarki ya ce wazzani mutumin da yake mazunaci ne la yankihu baya aure idi waɗansu malaman suka fassara annikahu a nan bi ma'ana alhaƙiƙi wato baya aura wato sai matar da take wato mazinaciya sai ya ce wazzaniyatu ita ma mazinaciya la yanki au mushrikun ko wato au mushrika ko kuma matar da take wato mushrika sai Allah ya ce wazzaniyatu ita ma mazinaciya la yankihuha illa zani ba kowa ne yake aurenta ba wato sai mazinaci dan uwanta aw mushrik ko kuma mutumin da yake mushriki sai Allah ce wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta hakan akan wato mu'mine duk da nan waɗansu daga cikin malume suka ce wasu daga cikin sahabbai ne suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambayansa ya ba su dama ya su auri wasu daga cikin matan da suke wato mazunata ne waɗansu suka ce wani mutum ne ya zo gaban manzon Allah yake tambayan manzon Allah ya ba shi dama ya auri wata mace wadda yake shan yake santa bayan mazinaciya ce kuma mushirika ce wanda ake kiranta wai ummi mahzul sunan matar kenan to faɗan haka ke da wuya sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar cewa mazinaci baya aure sai mazinaciya 'yar uwarsa ko wacce take wato mushirika tunda da shi ba mazinaci bane ba ba mushriki bane ba bai kamata ya auri matar da take mazinaciya wato ko mushrika ba a ƙarshen ayar sai Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta wa haka ga waɗanda suke mumine maza da mumine wato mata waɗansu kuma suka ce fassarar ayar shine azzani la yankihu anan annikahu bi ma'ana lugga wato alwada'u cewa mazinaci baya yin zina illa ni illa zaniyatan sai da matar da take wato mazinaciya yar uwarsa au mushrika ko kuma matar da take wato mushrika sai Allah madaukakin sarki ya sake cewa wazaniyatu la yankihuha illa zani cewa matar da take mazinaciya ne ba kowa ne zai yi zina da ita ba sai mutumin da yake wato mazinaci au mushrik ko kuma mutumin da yake wato mushriki sai Allah madaukakin sarki ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin to an haramta wa zina ga waɗanda suke wato mu'minai ne inji Allah madaukakin sarki nan ma Allah madaukakin sarki sai ya haramta wato zina sannan sai Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani wajen yake cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila cewa kada ku yadda ku kusanci wato zina me yasa kamar an tambayi Allah sai Allah ya kawo jumla ta aliliya innahu domin ita cewa zina din fahisha wato alfasha ce sannan kuma wasa asabila sannan mummunan wato tafarki bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi ya hana ya hana ya hana sai kuma ya fara faɗan wato dokoki ko haddodi na waɗanda wato suka fara yin zina sai aka ɗan fara yi da ɗan kaɗan kaɗan sai Allah ce wallati Allah maɗaukakin sarki ya ce wallati ya tinal fahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu sai Allah maɗau fa in shahidu alaihinna fa amsikuhunna fil biyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan da suke zakkewa alfasha na zina daga cikin wato matayenku sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fastashiru alaihinna arba'atan minkum to ku kafa shaida a kansu da mutum fudu daga cikin mutum ya je ya nemo mutum fudu ya nuna musu cewa ga ta nan cewa matarsa wato tana yin wato zina sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'in shahidu alaihinna idan wato suka yi wato suka gansu a lokacin nan suna wato fa'in menene shahidu idan har sun shaida ga su suna yi sai Allah ce to fa amsiku kunna fil biyuti ku rike su a cikin gidaje a sata a mai da gidanta ya zamo kamar shine wani sijin wato kurkuku wato jail wato a gare ta ba za a nabatta tana fitowa ba ba za a nabatta wato tana yin yawo ba a babin misali shine fa amsiku kunna fil biyut hatta yatawaffahunna al maut har sai mutuwa ta zo ta dauke su ba yawo ba komi har sai lokacin da Allah ya kaddara mata mi wato mutuwa aw yaj'alullahu lahunna sabila ko kuma Allah madaukakin sarki ya kawo musu wato wani mafita la'alla ta tuba bayan wannan sai kuma wannan dokokin wato sai ya hau wato kanta sai Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa kuma wallazani yatiyani haminkum fa'azuhuma waɗannan da suke zakkewa wato ita zinar daga cikinku duk da nan malamai sun ce wallazani cewa duk da ismul mansul ne wanda yana nuni zuwa ga mutum biyu cewa namiji da matar da suka zakke wa zina daga cikin waɗansu kuma suka ce fito fili yadda jama'a da su gani a nan ne la'alla ko ƙofar fada ko abin da ya kama da haka a nan ne wato za a musu bulala wannan ɗari a yi wa namijin bulala ɗari ita ma matar a mata bulala ɗari sannan a cikin dandazon jama'a hakan ɗin wai gani ga wane ya ishi wane wato tsoron Allah a babin wato misali to bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan hukuncin na waɗanda ba su yi aure ba suka aikata wato zina to a cikin suratul ahzab sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya faɗi hukuncin waɗanda wato suka yi aure wato suka aikata suna duk da malamai sun ce ayat ta kasance mansuka ce wato iza zana ya farjumuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim ashaykat ashayku wato tsofo mutumin da ya taba yin aure washaykatu da ita ma tsofuwar da ta taba yin aure wato sun dan manyanta iza zana ya idan suka yi wato zina sai Allah madaukakin sarki yace farjumuhuma wato ku jefe su iji Allah madaukakin sarki ab albatta kai tsaye Allah ya ce nakalan min Allahi azaba ce daga wurin Allah madaukakin sarki wallahu azizun hakim Allah madaukakin sarki ya kasance aziz mabuwayi sannan kuma ya kasance hakimin wato mai hikima to waɗannan su ne maratib wato na ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya ta faɗa wato akan abin da ya shafi wato zina saboda girman laifinta ko abin da ya kama da haka shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya jero waɗannan wato ayoyin a cikin wato littafin sa wato alƙur'ani har wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a sahabbai ku zu anni ku zu anni qad ja'ala Allahu lakunna sabila cewa ku karɓa daga wurina ku karɓa daga wurina haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu wato mi mafita a waɗanda suka aikata zina a lokacin ba mun karanta wallati mu'minina wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsiku alaihinna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila to bayan manzon Allah ya karanta sai kuma yazo yake ce musu to kuzu anni kuzu anni wato ku karba daga wuri na ku karba daga wuri na yanzu ga sabon hukunci daga wajen wa Allah wancan hukuncin a tsare mazinaciya a cikin gida har sai mutuwa ta zo ta same ta to yanzu wannan hukuncin ya riga ya kau ga sabon hukunci shine qad ja'ala Allahu lakunna sabila haqiqa Allah madaukakin sarki ya sanya musu wato mafita al bikru bil bikr jaldu mi'ata wa nafai sana sai manzon Allah ya ce budurwa da saurayi idan suka aikata wato ko saurayi da budurwa idan suka aikata wato zina to za a musu bulala wato ɗari wa nafai sana da kuma shekora na shekara guda shine za a kore shi a garin a ce ya tafi wani gari ya je ya zauna na shekara guda waɗansu malamai suka ce za a kai shi kurkuku a ajiye shi na tsawon shekara nawa wato shekara guda sai manzon Allah ce wasayyibu wasayyibu bisayyib amma bazawari da bazawara idan suka aikata wato zinan jaldumi at warrajam su ma za a musu bulala ɗari sannan kuma da jefai bayan bazawari da bazawara sun aikata zina bayan an musu bulala ɗari kuma sai a sa mutane su yi mi su jefe su iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje malamai suka ce zina ta kasu wato kashi biyu akwai zinar da ake kiranta haƙiƙi akwai kuma zinar da suka ce ana kiranta mujjaji wacce ce zinar haƙiƙi ita ce zina wanda muka sani mutum ya ɗauki al'aurarsa ya sa a kafar da bata halatta a gare shi ba ba matarsa ba ba kuyangarsa ba da Allah da yana faɗan da yana yaban waɗansu bayinsa yake cewa wallazina hum li furujihim hafizu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumi faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adu Allah ce su ne waɗannan da suke kare wato al'aurarsu illa ala azwajihim sai dai akan matayensu aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da damar su ta mallaka na kuyanga sai Allah ta fa ulaika ga minane gairu malumin busu zamo ababan zargi ba waɗannan sai Allah ta fa wani tagawara azalika duk wanda ya nemi biyan bukatarsa ga wani matarsa ko kuyangarsa sai Allah ce fa ulaika humul aduna waɗannan su ne wato ƴan ta'adda to duk wanda ya ɗauki al'aurarsa ya sa a wata kafa ya zamo ɗan ta'adda iji Allah maɗaukakin sarki wannan ita ce zuna haƙiƙi to akwai kuma zina mujazi cewa an ambaci wani aiki ne da suna zina amma asalin ba zinan ba ne don kalmar almujaz a wajen malaman balaga shine allabzu almusta'amal fi gairi ma wudi ala shine a yi amfani da wani lafazi ba a ƙurbinsa wato na haƙiƙa ba shi yasa manzon Allah ya faɗi waɗansu ayyuka da sunan zina amma kuma ba zinan ne na haƙiƙa ba zina ce wato mujaziyar wato an aro sunan ne an ba ma waɗannan ayyuka daga ciki manzon Allah yayi hadisi yake cewa inna allaha kataba li bin adama haqq menene hazzahu min az-zina adraka zalika la mahalata cewa lalle Allah madaukakin sarki ya rubuta kowa ya wajabta wa dan adam har wato menene rabansa na zina sai ya riski haka babu wata makawa kowa Allah ya rubuta masa irin abinda zai riska wato na zina kamar an tabbayi manzon Allah to menene wannan rabin zinan da Allah ya rubuta sai manzon Allah ce al'ainani ya zaniyani idanuwa guda biyu da kuke ganin su suna zina sai ya ce fa zinahuma an nazar zina su shine kallo su kallaci abin da bai kamata su kalla ba wannan abin da suka yi sunan sa zina amma zinar mu haƙiƙi ko mujazi mujazi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal uzun yazni kunne da kuke ganinsa ita ma ko ta zini tana yin zina sai ya ce fa zina ha mi asam zinatta wato shine ji sai ya ce faki shi ma alfanmu ya zini ko alisanu ya zini harshe yana yin zina sai ya ce azinahu annudu zinarsa wato shine mi magana sai manzon Allah ce wal yad ya zini cewa ko kuma walyadani ya zani yani hanaye guda biyu suna yin zina sai ya ce fa zinahu ma almi albadash zinansu shine wato damka wato su damki abin da bai kamata su damka ba sai ya ce warrajilani yazaniyani kafofuwa guda biyu suna suna yin zina sai ya ce aznahuma almashri zinansu wato shine tafiya su je wajen da bai kamata su je ba sai manzon Allah ya ce min wa yashtahi nafs wato rai sai ta zo tana kwadayi wa yasdiqu zalika alfarju aw yakzib daga ƙarshen kuma sai farji ya gaskata ko kuma wato ya ƙaryata da haka waɗannan abubuwan duk manzon Allah ya ambace su wato da zina haka ma matar da ta shafo turare ta fita ita ma manzon Allah ya ambace ta da zina amma ba zina ne na haƙiƙi ba zina ne mi na mujazi da manzon Allah ya ce al'ainu zaniya ayyuma yake cewa ayyuma ayyumi ne ayyu imra'atin ista'darat wa hiya hakaza idaniya da kuke ganin ta mazinaciya ne duk matar da ta shafa turaren feshi shine al'adaru to manzon Allah ce wahiya hakaza ita mazinaciya ce a wani hadisin yake cewa manzon Allah ɗin ya ce ayyuma imra'atin masad bakura wa karajad wa marrad bi majalisir rijali wa hiya zaniya duk matar da ta shafa baku shine wato turare sai ta fito daga gidanta sai ta wuce ta majalisun wato mazaje inda mazaje suke zama sai manzon Allah ya ce wa hiya zaniya ita mazunaciya ce kai a wani hadisin mace ce idan mace ta shafa turare ta fito to idan ta koma sai ta yi wankan mi wato janaba tamkar cewa ta je ta yi amma zinar haƙiƙi ne zinar mine ne mujazi da haka wato zina ta kasu kashi biyu ga kuma wato ban sunansa zinar yad wato zina ta hannu shi ma ana ambatanta da zina wato istimna wato neman fitar da mi wato mani shi ma wato zina ne amma zinar haƙiƙi ne ba zinar haƙiƙi ba ne ba don laifin bai kai girman wato zina wato na haƙiƙi ba a babin wato babin misali to malamai suka ce a ita zina ko kuma a shaddu zina wato isman wa menene wa azaba to wata zina ce tafi girman wato laifi kuma tafi girman wato iqab wato wato uquba duk da kowace zina ma idan mutum ya aikata ta tana da gwargwadon wato laifinta a babin misali amma akwai zinar da tafi wato wata daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a nuna cewa zina malamai su nuna cewa zina cewa kowace iri ma mele tana da girma manzon Allah ce manzana aw sharabal kamra naza Allahu minhu iman kama yaqla'u al-insanu al-qamisa min ra's duk mutumin da ya zina ko ya sha giya to Allah maɗaukakin sarki yana cire masa imani kamar yadda ɗan adam yake cire wato riga daga cikin wuyansa ba mutum yana tura rigarsa bai ajiye ba to haka imani yake fita a jikin mutum shi yasa a wata ruwayar ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min cewa mai zina baya zina a lokacin da yake zinansa alhali yana mai imani in lokacin da zai yi zinan sai Allah maɗaukakin sarki ya cire masa mi wato imaninsa wato a babin misali haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu ummati bil khairi ma lam yakhsha fihim waladu zina al'umma ta ba za ta gushe ban cikin alkhairi idi manzon Allah matukar din zina ƴaƴan zina ba su yawa a cikin su ba cewa matukar ƴaƴan zina ba su yawa a cikinsu ba to al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta kushe wato cikin wato alkhairi ba sai ce fa'iza fashafihim waladun zina amma idan ‘ya'yan zina suka watsu a cikinsu sai ya ce tofa au shaka an ya ummahumullahu bi azabin minhu to ya yi kusa Allah ya game su da azaba daga wurinsu iji manzon Allah duk sa'ilin da ‘ya'yan zina suka yawa a cikin wannan al'umma to azaba daga wurin Allah za ta shafi wannan al'umma ɗin iji manzon Allah a wani hadisin manzon Allah ce tuk tau abuwa bu sana'i ana buɗe ƙofofin wato sama nisufin laili wato rabin dare fayunadil munadi sai wani mai kira ya dinga kira a lokacin da aka buɗe ƙofofin sama yana cewa halimin da'in fayustajabu lahu shin akwai mai kira a ansa masa akwai mai addu'a wanda za a ansa masa addu'arsa ya faɗa halimin sa'ilin fayuɗa shin akwai mai roƙo a bashi abin da ya roƙa haka wannan mai kiran zai na kira a cikin dare ɗin nan sai ya ce halimin makarubin fayu gufara anhu minene fayu raju anhu shin akwai wani wanda yake fama da baƙin ciki makaru wanda alkarbu bakin ciki wato ya same shi shin akwai shi fayu raju anhu wato a kwaye masa wannan bakin cikin nasa a nusufin layin haka Allah madaukakin sarki ba manzon Allah ya faɗa ba yanzu rabbuna ila sama'id dunya fi sulusul laylil akhir ba cewa ubangijin mu yana saukowa mi abin nan zuwan sama menene saman duniya a ɗaya bisa ukun daren wato ƙarshe haka manzon Allah yake saukowa ya dinga cewa waye mai roƙo a menene mai roƙo a bashi waye mai tambaya a bashi ina mai wane ne to shi ne abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa yake so ya fada sai manzon Allah ce fala ya baka musulmin yad'u bi da'awatin illa istajaba Allahu lahu babu wani musulmi da zai rage a wannan lokacin da zai yi addu'a da wata addu'a sai Allah madaukakin sarki ya karba masa addu'arsa in dai zai daga hannu a wannan sulusul lailil akhir ko ni sufil lail din nan wato rabin dare din nan yi addu'a manzon Allah ya ce sai Allah madaukakin sarki ya karba masa sai manzon Allah ya ce illa zaniya illa zaniyatun tas'a bi farjiha aw isharan sai dai wacce ta wayi gari ta zamo mazinaciya tana tafiya da al'aurarta tana neman kuɗi da al'aurar ita ce kadai Allah ba zai karɓa mata addu'arta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga wannan wa'idi ne mai narko da manzon Allah ya faɗa akan laifin wato ita zina ashe zina kowace ma idan mutum ya aikata ta ko yake aikata ta dukkan su wato manyan laifi ne amma duk da haka akwai wanda ya fi su wato laifi mun fahimci wannan magana din yawwa da haka shine malami suke cewa daga cikin zinar da take mafi girman laifi a'azamu zima hurmatin huwa allazi yakunu ma'ami muharimi shine mutumin da yayi zina da muharramansa matar da take muharramarsa ne sai yayi zina da ita ka ɗauka wata ƙanwa wanda aure a tsakaninsu haramu ko wata ya wanda aure a tsakaninsu haramu ko wata ƙanwar uwa wanda aure a tsakaninsu haramu to wannan zinar tafi kowace girman laifi iji malami sannan na biyu malamai suka ce au ma'a mutazawwija ko kuma yayi zinar da matar da take wato mai miji mai miji ce ai wancan satin mun karanta hadisi da Abdullahi bin Mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai zambun ai zambin a'zamu inda Allah wani zunubi ne yafi girma a wurin Allah sai manzon Allah ya ce masa an taj'ala lillahi niddan wa huwa kalaqaka ka sanya wa Allah kishiya alhali Allah shine ya halicce ka Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa manzon Allah inna haza lakabir lalle wannan babba ne summa ayyu sannan sai wanne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa an taqatila waladaka mukafata an yada ama ma'aka shine ka kashe wato danka jin tsoron kada ya ci abinci tare da kai sai ya sake ce masa lalle inna haza la azim lalle wannan babba ne sai ya sake tambaye manzon Allah sun ma'ayi sannan sai wanne ya manzon Allah sai ya ce masa wa an tazaniya bi halila tijarika shine kayi zina da matar makwancinka ko yar makwancinka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za mu ji anan gaba da matar aure ko matar makwanci shi zinan wato shi ma zai yana da girman wato laifi shi yasa duk wanda ya zina da matar aure ko kuma matar auren da ta yi zina manzon Allah ya ce tun daga cikin kabari Allah zai raba azabar da zai yi wa ƴan wuta kashi biyu ya mata wato tun tana cikin kabarin sannan a ranar tashin alkiyama Allah zai zo da mijinta gaban wanda ya yi zunan da ita ya ce masa kwakushi ladansa inda kake su har ma manzon Allah ya ce kuna ga zai bar masa wani abu zai bar masa ba abin da zai bar masa shine to yana daga cikin girman zina mutum ya yi ta da matar aure ko kuma ya yi ta da matar wato makwancinsa idan wato malume ko kuma aufi shaharin ya yi shi a cikin wata wanda shaharul muharram wato watanni mai alfarma waɗanne ne watanni masu alfarma da Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashar shaharar fi kitabillah yau makalat Allahu samawati wal arad min ha arba'atul hurum zalika dinin ayi manzon Allah ya faɗe su ya ce as-sanatu isna ashar sana abin nan sha shekara da kuke ganin sa watanni goma sha biyu ne iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce min ha arba'atun hurum a cikin watanni goma sha biyun nan akwai watanni guda hudu masu alfarma ya ce salasun mutawaliyatu watanni uku daga cikin watanni hudu masu alfarma din ajiyar suke su ne zulqada zulhajji almuharram sai ya ce wa rajab lil mudir allazi baina jimada wa sha'ban sannan watan rajab na kabilar mudir wanda yake tsakanin watanni jimada da sha'aban kenan duk wanda ya zina a watan zulƙada zinansa tafi girma wanda ya zina a watan zulhajji zinansa tafi girma wanda ya zina a watan almuharram zinansa tafi girma wanda ya zina a watan rajab zinansa tafi mi ta fi girma shine auki shaharin muharram ko a cikin wata wanda yake wato mai alfarma suka ce au waqatin mi muharram ko au fi baladin wato muharram ko kuma yayi a cikin gari wanda yake mai alfarma kamar maka maka ka nufaci garin ma da mummunan abu Allah cewa ce sai mun ɗanɗana duk wanda ya nufaci maka da mummunan abu sai mun ɗanɗana masa wato azaba mai raɗaɗi ballantana ya je ya aikata zanen bai yi ba ma ya yi niyyar yi ma sai an ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi wani gardi ya taɓa bani labari a wannan muna taɗi da shi ban sani ba kana taɓa faɗa a nan majalis ina ga ko a masallacin juma'a ne na faɗa cewa a babin musali ya ce wanda abun ya yi ya faru da shi shine ya ba shi labari ɗan uwansa gardi irin ya je shi irin umara ɗin nan kawai sai a cikin harami ana taɓa faɗa a ya je shi cikin harami sai ya ga irin wannan dattawan malamai irin nan wanda su ma sun je irin aiki wato saudiya ɗin sai ya fahimci cewa lalle aiki ya zo da ya ga irin zaman kasan idan mutum ya gane ɗan uwansa da mi zai iya ganewa ko abin nan da ya wani aure ne wanda ta'arifan na hun fi lahanil qaul sai ya gane shi cewa shi ma aikin sai ya zo ya dan zube a gabansa aka kinsa aka ala gabar ta malam akwai wani aiki ne da zamu dan yi mu ma mun dan zo mu ma neman abinci ne kaza da kaza sai ya ce eh za a iya samu amma fa da dan wahala sai ya ce ba wani komi ala gafarta za a yi sai ya ce ka shiga ɗan anguwar takarin-takarin nan namu na najeriya ko abin nan da ya je ya samu wata su ɗan daidaita ya samu wani otal wanda yake fuskantar ka'aba su je su yi lalata in sun hada sai ya shigo cikin harami ya zo ya aiki da janabar tasa zai shigo cikin ina kuma haramun ne mutum ya shigo masallaci da mi da janaba normal masallaci ma ballantana masallacin mi wato ballantana masallacin wato harin Allahumma illa idan su shiga masallacin ya kama shi ne sai dai ya yi mi ta yi alola ko yi wato taimama a babin wato misali to ni fatar gari ma wanda yake misali irin maka da yin zina shi ma mutum ya yi zinar a can shi ma laifi ne wato babba ta fi zaurin zinami wato girma kamar yadda wato malume wato suke faɗa wato wannan yana daga cikin wato manya-manyan wato wato zinin da suka fi shine zina da muharrama zina da matar aure zina da matar makwanci zina a watanni masu alfarma zina a garuruwa masu mi alfarma duk ta fi sauran zina wato lai abin da girma duk da ma dai waɗancan ɗin ce ma a yanzu mun ji hadisai ko manzon Allah ya faɗa suwa cewa masu girma su ma laifi ne katoto ba to waɗancan sun ninka su sun dama su sun mi wato sun shanye ababin musuwa malai ce bima ya subutu haddin zina to da menene haddin zina wato yake mi tabbata suka ce haddin zina yana tabbata ne da abin nan shahadatu arba'atu shuhada wato da shaidar wato mutun nawa hudu waɗanda suka zo suka gani ƙuru da buzu to a irin wannan duk wanda aka same shi to za a tsayar masa wato haddi da Allah madaukakin sarki yace fastashidu alaihinna arba'atan minku ku kafa musu shaida da mutum fuɗi daga mi cikinku ba mun karanta a baya baɗa zu shi ne wallati ya ti da fashi ta min nisa'i ku sai ya ce mi fastashidu alaihin na arba'a shi ne dole a samu shaidar mutum nawa wato fudu da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wallazi na yarmunan musanati sun malam ya tubi arba'atu shuhada fajalidu hunna samanina jalda waɗannan da suke jifan katangaggun mata da cewa sun yi zina sannan ba su zo da shaidu wato guda hudu ba to duk wanda ya ce wane ya yi zina ko wance ta yi zina amma bai zo da shaida guda hudu ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fajaliduhum samanina jalda ku doke su wato bulala tamanin sai Allah ce wala taqabalu lahum shahadatan abada kada ku sake karban kuma shaida su saboda mi makaryata ne Allah ce wa ulaika humul mi wa ulaika humul fasiquna waɗannan su ne fasikai inji Allah amma sai Allah ce illal ladzina tabu sai dai waɗanda suka tuba min ba'di zalika bayan haka fa aslahu suka kyautata suka daina faɗan ƙarya suka daina wato sharri a katangangun wato mata to fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne wato mai jin kai kenan ana kafa mi ana kafa menene haddin zina yana menene yana aukuwa da shaidar mi mutum hudu malamai suka ce da a kaddare mutum uku da su zo su na hudun rigansu suna zina amma na kuɗi da ya zo sai bai gani ba idan aka je aka je wajen kafa shaida a wajen wato alkali ko a wajen shugaba uku suka ce sun gani na kuɗi bai ya ce bai gani ba a babin misali shi dai ya zo kawai ya same su la'alla ko ba to dukkan su za a musu bulala ko biyu suka zo suka ce mun gansu da ya kira a tambaya ɗaya bayan ɗaya ne sai biyu suka ce mun gansu suna yin zinar akan gada ne sai biyu suka ce mun gansu suna yin zinar akan taburma ne duk su ma za a bulale su saboda ba su yi ittifaki ba don kare hurma wato mutuncin wato mumini a babin misali ko kuma waɗansu suka zo biyu daga ciki suka ce mun gansu suna yin zinar a lokacin da fararen kaya waɗansu kuma sai suka ce da baƙa biyun kuma sai suka ce da baƙaƙen kaya dukkansu makaryata ne za a yi za a bulale su dole sai an samu ittifaki dukkansu faɗin sun faɗi abu da yake wato ƙwaya ɗaya ne a nan ne za a zartar musu da ni wato hukunci abu na farko da ake zartar da haddin zina da shi shine a samu wato shaidar wato mutum fudu abu na biyu malamai suka ce shine at-taqrir shine mutum yayi taƙariri da kansa ya furta cewa ya je ya yi wato zinar wato a babin musali idan ya furta to a irin wannan sai a tsayar masa wato da haddi ko kuma mace ne a ganta wato ta zo da ciki alhali kuma ba ta da wa miji shi ma wannan sai a tsayar mata da mi haddi cewa in budurwa ce a mata bulala idan kuma ta taɓa yin aure a jefe ta wato a babin musali daga cikin dalilan da malam suke malume suke kafawa wajen takariri shine abin da ya faru tsakanin menene ba sunansa ma'is da kuma gamidiya kamar yadda zamu ji nan gaba da kuma wani hadisi da wani mutum ya shigo cikin masallaci ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wa manzon Allah din kira sai ya ce masa inni zanaitu wato nayi zina ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya kauda kai yayi kaman bai ji ba ya sake dawowa ta nan ya faɗa sai da ya faɗa sau hudu sai da manzon Allah ya tabbatar ya faɗa sau hudu tamkar shaida guda nawa kenan hudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kada baki sai ya tambaye ta ya tambaye shi yace abika junu cin kana da hauka ne kai mahaukaci ne qala la sai ya ce wa manzon Allah a'a ni ba ni da hauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa hal ahsanta shin kai din musini ne wato ka taba yin wato aure kala na'am sai ya ce manzon Allah eh na taba yin aure fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce izhabu bihi farjumuhu ku tafi da shi ku je ku jefe shi wannan da ya itirafi da kansa ya faɗa sai manzon Allah ya tsayar masa da mi haddi haka shi ma ma'iz shi ma da ya zo ya faɗa manzon Allah sai da ya masa haka har ma ya ce aje a tambayo iyalansa shi haka ita ma gamidiyya da ta zo da ciki da manzon Allah yana ta kaggau da kai yana yin kaman ma bai ji ta ba ma har ma take cewa manzon Allah ai ina da ciki ne kamar yadda zamu ji nan gaba cewa matar da take mai ciki ba a tsayar mata da mi haddi manzon Allah ya ce to ki je ki sai kin aiku da ta aiku ta zo da ludar a zanin goyo manzon Allah ya ce ki je ki shayar da shi sai da ta shayar da shi don ta nuna wa manzon Allah cewa abinda ta shayar din yanzu ya kai munzulin da zai fara cin abinci sai ta zo da shi gaban manzon Allah da gurasa a hannunsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a tsayar mata da ni wato haddi wato sai aka je wato aka jefar da ita to kenan haddi na zuna yana kasantuwa da ɗayan abubuwa guda biyu imma da shaidar mutum hudu imma dai wanda ya yi zinar ya zo ya faɗa wato da mi da kansa a babu musari to yaya haddin wato zinar yake malamai suka ce haddin wato shi zani la ya kalumin ahadil amraihi baya kukuta daga ɗaya daga cikin al'amura guda biyu duk wanda ya je zina in ma ya kasance an ya kuna mufina mutum ne wanda yake katangagge wato ya taɓa yin wato aure au ya kuna gaira musin ko kuma mutumin da bai taɓa yin wato aure bane ba wato a babu musali amma ana sharɗantawa ga mutumin da yake musin wato katangagge wanda ya taɓa yin aure waɗannan sharuɗa ɗin na farko daga cikin wato sharuɗa ɗin da ake sharɗanta masa ya zamo a babin misali cewa ya yi aure ne abin nan na farko shine ya zamo mumin wato ya zama wato mutum ne wanda yake wato mi huwa min wada'il wato man wada'a zawjatahu shine wanda ya taki matarsa min qubliha wato ta gabanta cewa da ya yi auren ya yi mu'amala da matarsa mu kuma mu'amalar da ya da ita wato ta gaba ne kuma auren da ya yi nikahun sahihi ne wato aure ne wanda yake ingantacce ba nikahun fasid ba ne ba aure ne wanda ake bata shi ba kamar nikahul mutu'a auren mutu'a yana daga cikin ankihatul fasida kamar nikahun shiga wanne ne nikahun shigar shine auren tarabin nan canji wannan ya bawa wannan dan wasa wannan ya bashi dan wasa ba tare da sadaki ba kawai sun yi exchange shi ma wannan auren ana bata shi idan yana daga cikin ankatul fasida ko kuma annikahu filmi idda ko kuma aure a cikin idda shi ma yana daga cikin ankatul fasida ana bata shi ko kuma auren matar da take mai miji ce ita ma ana mi bata wannan aure din a babu misali to ya zamo ba ɗaya daga cikin waɗannan auratayyan ba ne ba nikahu sahihi ne wato aure ne na ingantacce mace ya aura wanda babu wani abu a tattare da ita kuma sai ya je mu'amala da ita to wannan yana daga cikin shara'i na farko na ihsan wato katanguwa shine na farko kenan abin nan ko kuma mai ban sunansa kusanta kusantar kuma ta zamo wato sanadiyar wato aure wanda yake wato ingantacce sannan abu na biyu ya zamo wa kana baligaini su kasance baligai ne su ɗin ai ada ana yi wa yara ƙanana aure ko kafin su balaga ba kar a ce ai sun taɓa yin aure kuma yara ne ƙanana ba su balaga ba ba su kai shekara sha biyar ba to su ma ba za a sayan musu wato da haddi wato na rajamu a kansu ba ko da sun yi aure abu na gaba bayan in sun zamo baligaini kuma su zamo aqilaini waɗanda suke masu hankali ba mahaukata ba saboda shari'a ba ta magana akan mutumin da yake mi mahaukaci manzon Allah ya ce mine rufi an um ne an aukewa wato waɗansu mutane uku wato mi alƙalami idi manzon Allah daga ciki ya ce asabi hatta ya hatalima ya ce kuma wal majanunu hatta ya fika da yaro sai ya yi mafarki da kuma mahaukaci sai ya mi wato ya warke sannan abu na gaba su zama hurraini wato ‘ya'ya ne ba bayi ba su ne za a tsayar musu da haddi wato na arrajamu saboda bawa shi ba a masa haddin mi arrajamu a babin misali ko da bawa ne ya aikata wato zina bai taɓa yin aure ba sai dai a masa bulala mi wato hamsin kamar yadda za mu ji a nan gaba da Allah maɗaukakin sarki wato ya faɗa. To wannan shi ne sharɗar da ake tsayar da haddi ga mutumin da yake musini wanda ya taɓa yin wato aure. Ya zamo auren akwai saduwa a cikinsa kuma aure ne ingantacce ya zamo baligi bayan ya zamo baligi mai hankali bayan ya zamo mai hankali ya zamo ɗa ne sannan ba bawa ba to idan an kama shi da wannan wato sai a tsayar masa da haddi wato na arrajamu kamar yadda ya tabbata daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ɗazu mun karanta ku zu'anni ku zu'anni قد جعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر والسيب بالسيب haka manzon Allah ya faɗa ko kuma albikir bil bikiri jaldu mi'a minene wanda fayu sana cewa saurayi da sauraya dubu lala ɗari da kuma korar shekara nawa shekara ɗaya sai ya ce asayyib bi sayyib wato bazawari da bazawara a babin musali sai ya ce jaldu mi'a wato bulala wato ɗari war rajam da kuma mi wato rajab sannan mun karanta a yanzu nan manzon Allah ya jefe mi ya jefe wa gamidiya sannan ya jefe wa ma'is manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya jefe su to daga cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato akwai wannan shi yasa aka samu ma Umar bin Khattab a lokacin da yake kalifanci cewa ya yi wa ɗaya daga cikin wato wanda aka samu ya yi zina alhali musin ya masa bulala ɗari sannan kuma ya sa wato an jefe shi duk da malamai suna kai kawo akan bulala ɗari ɗin da kuma wato jefewa a lokaci guda suke cewa ai manzon Allah tun da yake yin wato haddi na mutumin da yake musini ne bai haɗa masa waɗannan guda biyun ba bai haɗa masa bulala da ni ba da jefewa ba bai yi wa gamidiya ba bai yi wa ma'iz ba bai yi wa wannan mutumin da muka faɗa a yanzu ba sannan matar mutumin nan ma da ta zo ya zo wurin manzon Allah ya ce matarsa ta yi zina manzon Allah ya tura ya ce ya unais ya ku mutane ko kuma ya unais izhab ila imra'ati haza ka tafi zuwa ga matar wato wannan ya kirayi anas idan har ta yi takariri cewa ta aikata zina sai ya ce farjim ha wato ka jefe ta sai manzon Allah ce bai ce a mata bulala ba da haka sai suka ce iyakaci jifan ne babu mi bulala waɗansu kuma suka ce za a haɗa da bulala da jifan saboda umar bin katsab wato ya riga wato ya aikata kuma waɗansu suke cewa daga cikin malamai idan an zo jefewa ɗin ana iya wato tona rami a bisi ne ko kuma a rufe shi wanda za a jefe ɗin mun fahimta ko suka ce waɗansu daga cikin malumin suka ce ba a tona rami ɗin suka ce tun da dai ga ma'is cewa a lokacin da aka fara jifansa da ya ji dutsuna sun masa yawa sai ya fita a guje har ma da sahabbai suka dawo suna ba wa manzon Allah labari sai ɗaya daga cikin sahabbai sai ya bi shi sai ya jefe shi a ka kawai sai a lokacin kuma sai ta Allah ta kasance har ma da suka dawo suna ba wa manzon Allah labari manzon Allah yake cewa da ya tsere aida sai ku kyale shi tun da dai a wannan lokacin ya fara inkari to amma waɗanda suka kafa cewa ana birnewa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai yi wa haddi a gamidiya na arrajamu ya sa an tona rami wato an birne ta sai manzon Allah ya sa aka jefe ta wallahu ta'ala a'lam Allah shi ya barwa kansa ni wato sai to akwai kuma na biyu shine wato azzani gairu wato musa mutumin da ya yi zina amma kuma ba katangagge ba ne ba bai taɓa yin wato aure ba to shi kuma menene haddinsa malamai suka ce mi'atu jalda wato shine bulala ɗari wa na sana da kuma koransa daga gari wato na shekara nawa ɗaya saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce azzaniyatu wazzani mazinaci ya mace da mazinaci namiji fajludu kulla wahidin minhuma ku bulali ko ku doki kowanne ɗaya daga cikin su mi'ata jaldatan wato bulala ɗari wala ta'akkuzkum bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku nasu cikin abin da ya shafi wato addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir har in kun yi imani da Allah da ranar wato gashin alkiyama wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minina waɗansu daga cikin mu'minai su halarci wato azabtar da za a azabtar da su wato za a yi sai ya zama mutumin da ya yi zina idan ba ka tangagge ba ne ba bai taɓa yin aure ba ko ya yi aure auren ba ingantacce ba ne ba kamar yadda muka faɗa a baya yanzu shi haddinsa mine ne bulala ɗari da kuma kora a gari na shekara nawa na shekara ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa haƙi imamul bukari ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada fi ma fi ma zana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hukunci cikin wanda ya zina walam yahsin cewa amma kuma bai zamo katangagge ba manzon Allah ya masa hukunci fi nafai sana cewa ya sa an kore shi daga garin Madina tsawon shekara nawa guda sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an masa wato bulala wato ɗari kamar yadda imamul bukari ya rawaito wato hadis haka wato imamin bukari wato ya faɗa to shi kuma bawa fa da ya je ya zina kamar yadda muka faɗa ɗazu ne yana da rabin wato abin da yake kan wato ɗa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin alkur'ani fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisbu ma alal musanati min al idan bayi suka zo da aikata wato zina bayi mata sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a kansu akwai rabin abin da yake kan katangaggun mata waɗanda suke wato ‘ya'ya yanzu idan bai wata je ta aikata yanzu katangai gaban sunansa menene musanatu waɗanda suke katangaggu a babin misali sai wanda ta je ta aikata zina wanda take wato musina ne katangaggiya ne ko kuma wanda take kamammiya a babin misali mu ɗauka sai ta je sai ta aikata wato zina to ita baiwa sai aka ce tana da rai rabin abin da ita musina take da shi to yanzu ita musina idan wanda take katangaggiya ne ta taɓa yin wato aure an ce za a jefe ta to ita kuma baiwa an ce tana da rabin jifa ta yaya za a samu rabin jifa mun fahimci wannan magana ne sai malamai sai suka ɗauke yanzu hukuncin jifa akan baiwa ko da mai aure ce ta taɓa yin aure a kanta sai suka ɗora mata hukuncin matar da bata taɓa yin wato aure ba yanzu idan budurwa ta je ta aure menene haddinta ba bulala ɗari ba to yanzu baiwa tana da rabin bulala ɗari na budurwa kenan bulala nawa za a mata kenan bulala hamsin wannan shine hukuncin idan bawa namiji da baiwa mace suka je suka yi zina shine haddinsu shine a musu wato bulala wato hamsin kamar yadda wato malume wato suke tabbatar ina ga saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan mun ji dai haddodi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zartarwa dangane da abin da ya shafi wato ita wannan jarima wato na zina wanda ta zamo sha'i'a yanzu a cikin wato mutane har mutane ma tamkar ado wato suke yi da ita kaga mutum ya je ya aikata wato zina ko ya aikata wani laifi ya zo yana faɗa a dabarsu kuma manzon Allah ya ce kullum yake cewa dukkan al'ummata ababen yafiya ne illal mujahirina sai waɗanda suke bayyana sabo idan mutum zai je ya faɗa yi sabo ya zo yana faɗa to shi wannan Allah maɗaukakin sarki ba zai yafe masa ana so idan mutum ya aikata sabo ya ɓoye sannan kuma ya nemi gafararwa ubangiji ga yanda aka samu a cikin garuruwanmu garuruwan musulmai ana ta yin gidacen fasadi mabambanta yanzu idan ka je kanan federal locus wani yake ce mu akwai otal sama da goma sha biyar kuma dukkan su lalata ake a cikinsu kuma 'ya'yan musulmi ake kaiwa kuma mun faɗa wancan satin cewa ita daman irin wannan zinami ce ce tamkar cewa bashi ne dangane da hadisin saurayin nan da ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa azilli fi zina kamin izini na je ne zina da sahabbai suka hayyako masa manzon Allah ce ku kyale su idunu minni kusanto zuwa gare ni sai ya ce masa atuhibbu li ummika kana so ayi zina da gyatumarka saurayin sai ya zabure ya ce manzon Allah ja'alani Allahu fidaka Allah ya sanya ni fansa a gare ka ya sa na zamo fansarka ya manzon Allah la uhibbu bana so sai manzon Allah ce masa wannan su kazalika su ma mutane ba sa ni ba sa so ba ka so a yi zinar da gyatumar ka to wancan da zaka je kai zinar da waccan ita ma gyatumar wani ne shi ma baya so a yi da tasu mun fahimci wannan yawa shine abin da manzon Allah ya faɗa masa kuma mun bada labarin kissar wannan saurayin nan da babansa ya aike shi ya je ya so masa kaya ya sumbaci wata yarinya shi ma aka biyo har gida aka zo aka sumbaciwa aka zo aka sumbaciwa to kan wasu Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri ya yafe mana kurakuranmu ya tabbatar da digadiganmu akan abin da yake shine addininsa dukkan abin da zai jawo mana fushin Allah ko azabar Allah ko kuma rashin zaman lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya raba mu da shi cinye da duzzana tana sabbaba wato talauci talauci duk wanda idan kaga kuma mutum yana ci gaba yana aikata zura to Allah istijraji yake masa rigon kiwon ragon mi layya jira yake ya mutu je banka shi wato a cikin ina a cikin wuta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk